نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله bayan haka yan uwa muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda bisa yarda shi da amincewa shi nufa shi haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dacecen abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe a kiyama ba hujja akan mu ba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا na'am Allah madaukakin sarki yake fada wa bawan shi manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa man yuti'ir rasul faqad ata Allah wanda ya bi manzo hakika ya bi Allah wa man tawalla wanda ya juya baya daga barin biyayya da abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi fama arsalnaka alaihim hafiza bamu aiko ka ka zan mai muraqaba kansu ba biyayya ga Allah biyayya ga manzo abu ɗaya ne saboda babu wani abin da ke manzo Allah yake faɗa face abin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi shi yasa Allah ya shaide shi da cewa baya furuci akan san zuciya in huwa illa wahyu yuha duk abinda manzo Allah ya faɗa wahayi ne daga Allah madaukakin sarki hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata hadisin Abu Huraira manzo Allah ce man ata'ani faqad ata Allah wanda ya bi ni hakika ya bi Allah wa man asani faqad asalla wanda ya saba mun hakika ya saba wa Allah wa man ata al-amira wanda ya biyayya ga shugaba cikin abin da ba saban Allah ba faqad ata'ani hakika ya bi ni inji annabi waman asal amira faqad afani wanda ya saba wa shugaba ya saba mini wa yaquluna qa'a zaka ji suna fada cewa mu al'amarun mu qa'a ne anan Allah madaukakin sarki ne ke labarta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abinda munafikai suke fada dangane da abinda suke bayyana wa manzon Allah a fili amma abinda ke cikin zukatansu wani abu ne daban wanda ba wannan ba بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة أبيني سكنون والنبي سنة تارد شيكم سنة مرطاء سيد فإذا برزوا من عندك إذن سن فتاد قولنك بيت طائفة منهم غير الذي تقول وسجماء الشمس سكن قوان سنة ما سكوي أبين لباشيسك فلا أدبانك با ma'ana sukan kwana suna shirya wa annabi tugu suna shirya makarkashiya shi yasa Allah madaukakin sarki ce wallahu yaktubu ma yubayyitun wannan manufar tasu ta daukar mataki akan annabi wace suke kwana da niyyar ta Allah madaukakin sarki ya sani kuma zai rubuta ta sai Allah ke ga annabi cewa fa da anhum ka kawar da kai daga barin su wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah madaukakin sarki ya isa ya zama wakili kamar abinda Allah ke giyawa annabi shi ne cewa wa yaquluna amanna billahi wa bir rasul wa ata'na thumma tawalla fariqun minhum min ba'di dhalik Allah ce wa ma ulaika bil mu'minin abinda suke fada cewa amanna billahi wa bir rasul mun yi imani da Allah da manzo a bayyane abin da suke faɗa wa ata'ana sannan mun yi biyayya thumma idza tawalla fariqun minhum min ba'di dhalik sannan idan suka ji thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik sannan wani bangare a cikin su sai ya juya da baya abin da ya gaya maka a bayyane irin mu'amala da ya bayyana ma zai yi maka ita sai ya juya al'amarin ba haka yake ba Allah ce wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan ba mu'mine bane abinda ake bukata kadai yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama muwafaqa cikin dukkan abin da yazo da shi wannan shine alama ta imani Allah ya dace da mu na'am
afala yatadabbaruna al-qur'an walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يقول تعالى الله yake faɗa amiran ibadahu bitadabbur alquran yana umartar bayin shi bitadabbur alquran sai lura da alqurani wa nahiyan lahum anil i'rad anhu kuma yana hana su kada su yi fatali kada su yi watsi da alqurani wa an tafakkumi ma'anihi almuhkama wato kada ya gagara a ce sun kasa gane sun kasa fahimtar manufofin alkur'ani wanda akwai hikima a cikinsu wa alfazihil balija da kuma lafizan alkur'ani wanda ke tattare da balaga wa mukbiran lahum Allah ke labarta wa bayan shi annahu la khilafa fihi wa la daraba babu sabani a cikin alkur'ani babu wani fargaba wala tabad babu kishiyanta juna wala ta'aruda babu ci babu cin karo da juna me ya sanya saboda saukakken littafi ne daga wurin gwani abin yabo shine Allah madaukakin sarki wannan yasa Allah ce afala yatadabbaruna qur'an shin ba sa lura da alqur'ani ne walau kana min indi ghairillah alqur'ani ya da ya kasance daga wurin wanda ba Allah ba lawajadu fi ikhtilafan kathira da sun samu sabani mai yawa a cikin shi amma ga wanda ya bibiyi alkur'ani zai samu babu tufka da warwara ya isa mu'jizan alkur'ani kadai masu karanta shi ba sa kosawa da karanta shi amma duk wani littafi da zaka ji wuri karanta shi yau da gobe sai ka kosa sai ka ji ba ka dokin karanta shi kamar karan farko amma alkur'ani yawan maimaitawarka da shi yawan yanda zai shiga zuciyarka yawan sabanka da alkur'ani wato gwargwadon yanda alkur'anin zai kasance tare da kai har ma alƙur'anin ya kasance shine abokinka ga wanda ya sanya alƙur'ani yusba ainihi to sai ya ji rayuwar shi in babu alƙur'ani ba ta dadi abinda ake bukata karanta alƙur'ani lura da mai alƙur'ani yake fada ko da mutum baya fahimtar ma'anonin alƙur'ani ana da bukatar lokacin karantawa ya tattaro hankalin shi ya ajiye akan alƙur'ani idan tilawa yake abinda ya haddace ne min mahfuzi yake karantawa to tunanin shi ya dawo zuwa ga alkur'ani idan yana karantawa ne nazaran yana kallon rubutun alkur'ani da idan shi to tunanin shi ya taru zuwa ga alkur'ani wannan ne zai fi haifar da sakamako mai kyau a rayuwar mutum Allah ce afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha shin wai ba sa lura da alkur'ani ne ko ko akwai wani kwado akwai murfi a cikin zukatansu dalilin faɗin wannan maganan abinda yake munasib da rayuwa ta musulmi idan mutum yana karanta alkur'ani a fahimci rayuwar shi na canzawa daga halayya mara kyau zuwa ga halayya mara kyau idan mutum ne wanda akwai nutsuwa tare da shi mutum ne kimtsatsi lokacin da yake karanta alkur'ani za a ga alkur'ani na tasiri tare da shi yana ƙara zama bawa salihi amma idan mutum na karanta alkur'ani rayuwar shi na kafadawa cikin garali to akwai alamar tambaya Allah ce walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan kathira da za su samu sabani mai yawa wa idza ja'ahum amrun min al-amn idan wani al'amari ya zo musu na zaman lafiya da kunciyar hankali aw al-khawfi ko tsoro adha'u bi za su yi ta yadawa kowa sai ya fada amma walau radduhu da a ce sun mayar da al'amarin ila rasul zuwa ga manzo wa ila ulil amri sun mayar da al'amarin zuwa ga majidinta al'amurra minhum daga shinsu la'alimahu alladhi yastanbitunahu minhum da wanda za su yi istinbadi sai san wace hanya ce yafi cancanta su isar da sakon to amma sai dai dabi'ar mutum yana da garaji mutum na da garaji yanzu abu za a yi fasin a media mutum bai tabbata labarin nan gaskiya ne ba gaskiya ba shikenan sai mutum ya yi lakin sai ya yada shi ma wannan zancen gaskiya ne abu kaɗan mutum zai faru sai ka ji ana yada ƙarya da ƙarerani haɗarin rayuwa inda yake duk abin da za ka faɗa na farko dai ka tabbata da gaskiyar abin mene da gaskiyar zancen in ka san zancen gaskiya ne shin menene yafi zama alkhairi yaɗa shi cikin mutane ko rashin yaɗa shi to ba wanda ke da tunani irin wannan sai Allah wanda Allah ya arzuta su da kaifin hankali to amma wani hatta abin da yake sharri ne kawai yana son a ji a bakin shi in alkhairi za a aikata ba ka ji a bakunansu amma idan sharri ne sai su yada to duk wani al'amari da zai faru da za a yi hakuri wanda suke da alhakin yada al'amarin su faɗa da ya fi zama alkhairi zaɓe muka gitta kwanan babu daɗewa an yi tafassin na abubuwa na ƙarya tun kafin sakamakon zaɓe ya fita wasan kuma ganin an ɗora a midiya kawai shi ke na mutum sai shi ai ga sanarwa ya samu wannan kafar sadarwa kafar sadarwa ce cike take da ƙarirani wani za ka same shi babban mutum ne sai ya faɗi magana daga ba sai ya tabbata cewa ba haka bane wani lokaci muna tare da wani yake cewa ai wani ɗan takara ya fidda sanarwa ya ce a'a ɗan takaran shi na gwamna ya janye amara wancan baya na ce a'a yace yanzu yanzu nan ka gani aka ɗora na ce wannan rabu 'yan midiya ne komai yi suke yi ya ce a'a maganar tabbace na ce in kar a ja bakinka bar gari ya waye garin ya waye sai ga abin sabanin haka ne to wata kafa ce wanda duk mutumin da zai bi abin da ke cikin ta ya dauka ya karasa to yanzu nan zai zama gare shi walau la fadlullahi alaikum ba dan falalan Allah da ya akan ku ba wa rahmatuhu da rahmashi lattaba'tumu shaytana da kun bi shedan illa kalila sai yan kadan a cikin ku hadisi na manzon Allah ya tabbata sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisin Amr bin Shu'aib daga baban shi da kakan shi kale ce jalastu ana wa akhi majlisan da ni da dan uwana mun zauna a wani majalisa ma uhibbu annali bihi humrun na'ami wallahi ba zan so a ce ina da garken jajayen dabbobi ba sama da zama a wannan majalisar ma'ana ya zauna a wannan majalisar ya fi masa alkhairi da jin daɗi sama da a ce ga garken raƙun jajaye yana da su aqbaltu ana wa akhi da ni da ɗan uwana mun taho wa idza mashiyakhatun sai ga wasu dattijai min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin sahabban manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ala babin min abwabihi a wata kofa daga cikin kofofin da manzo Allah yake shiga fakarihina an nufarriqa bainahum sai muka ji ba dadi a ce mun keta tsakanin waɗannan dattijan da sahabban da haka fajalatna hajaratan ko hudratan sai muka samu wani kago ko daki muka zauna iz zakaru ayatan min alquran sai naji sun ambaci wata aya ta alqurani fatamaru fiha sai suka rika tattaunawa suna musayar yawo hattar tafa'at aswatuhum har sai da sautin su ya daga sama wancan su ce kaza ake nufi wancan su ce kaza ake nufi fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa sallama mughdaba sai manzon Allah tsira da an tabbata gare shi ya fito a fusace hatta hamarra wajhuhu har sai da fuskar shi ya ja yarmihim biturab yana daukar kasa yana watsa musu yana daukar kasa yana watsa musu yana ce da su mahalan ya qaum mahalan ya qaum ku saurara ya ku mutane bi hada ahlakatil umam min qablikum da wannan ne al'ummun da suka wuce kafin ku suka halaka da khilafihim ala anbiya'ihim saboda sabani da suke akan annabawa wa darbihim kutubi ba'daha bi ba'd da yanda suke daukar littafi ya zama karan bara wancan ya faɗa abin da ya ga dama wancan ya faɗa abin da ya ga dama innal qur'ana lam yanzil yukazzibu ba'dahu ba'da ku sani alqur'ani bai sauko ba sashen shi na karyata sashi bal yusaddiqu ba'dahu ba'da a alqur'ani sashen shi na gaskata sashi fama araftum min fama araftum minhum fa'amilu bi fa'amalu bihi abinda kuka sani ku yi aiki da shi wama jahiltum minhum farudduhu ila alimihi abinda baku sani ba ku maishe shi zuwa ga wanda ya sani don ku samu an san tambaye ku da haka sai ya zama alqur'ani ba karan bara bane da za a dauka a yi ta shinno magana akan shi kowa ya faɗa abin da ya ga dama abinda mutum ya sani kuma sani na haƙiƙa ya aiki da shi abinda mutum bai sani ba fasalu ahlad dhikri in kuntum la ta'lamun na'am
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتهية فهيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا
an samu hadisi daga abi ishaq yace na tambayi albara ibn azib an ar-rajul yalqa mi'atan min al-adwi dangane da mutumin da ya hadu da abokan gaba mutum 100 fayuqatil ya yaki ayakunu mimman yaqulu Allah wa la tulqu bi aydikum ila tahaluka mutumin da ya hadu da mutum 100 sai ya tinkare su zai shiga cikin wanda Allah yake cewa wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kar ku jefa kawunan ku cikin halaka sai yake cewa Allah madaukakin sarki ya ga wa annabi cewa faqatil fi sabilillah kai yaki don Allah la tukallaf babu wani abu da aka kallafa maka illa nafsa sai karan kanka amma wa harrijul mu'minin mu'minai kam ka zaburar da su ka kwadaitar da su kan al'amarin yaki asallahu an yakuffa ba'sa alladhina kafaru ya kusa Allah madaukakin sarki ya kame yaki na wayanda suke kafirci wallahu ashaddu ba'san Allah shine mafi tsanin karfi wa ashaddu tamkila kuma shine mafi tsanin ukuba da Allah madaukakin sarki ke giya wa annabi cewa wa harridul mu'minin ka kwadaitar da su a bisa yaƙi ka zabarar da su kamar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa a lokacin da yake daidaita sahu yakan gaya wa sahabban shi cewa qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard ku tashi zuwa ga aljanna wadda fadin da sama da ƙasa wannan ababin zaburarwa babin kwadaitarwa a je akai ayyaki wannan karantarwa ta annabi ta yi tasiri cikin sahabban shi wanda wannan yasa suka yi tabahiyya da rayukansu don daga karmar Allah kuma Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka musulunci a bisa gudunmawarsu Abu Huraira Allah ya ji da shi yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace man amana billahi wa rasulihi wanda ya imani da Allah da manzon shi wa kama salat ya tsayar da sallah wa ata zakat ya bayar da zakka wa sama ramadan yi azumin ramadan kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna ya kasance haƙƙi ne ga Allah ya shigar da shi aljanna saboda Allah ya alƙawarta wa kanshi wanda ya wa'annan abubuwan zai bashi aljanna mun sani Allah bai saba alƙawari hajar fi sabilillah wanda ya wannan yayi hijira don Allah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha ko kuma yana zaune a kasar shi inda aka haife shi a cikin ta to sai sahabbai suka ce ya rasulullah afala nubashshiru an-nas bidhalika ba za mu yi wa mutane bushara da haka ba mu gaya musu mana kala sai manzo Allah ya ce musu inna fil jannati mi'ata daraja a cikin aljanna akwai matakan daraja ɗaya ɗaya har guda ɗari a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah Allah yayi tattalin wa'annan matakai ga masu jihadi dan Allah baina kulli darajataini tsakanin kowane matakin daraja daga wani zuwa wani ma baina sama'i wal arabi nisan ya kai nisan sama da ƙasa da haka manzo Allah ce fa idza sa'altumullaha fas'aluhu lifirdaus idan za ku roki Allah madaukakin sarki ku roke shi ya ba ku aljanna firdausi fa innahu awsatu aljanna wannan aljanna shine mafi tsakaici a gidajen aljanna wa a'la aljanna kuma shine mafi daukan daraja wa fawqahu arshur rahman al'arshin ubangiji ke sama da wannan wa minhu tufajjaru anharul janna aljanna firdausi daga nan ne ake bubbugar da sauran idanuwa na ƙoramu aljanna shi yasa Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidin fiha la yabghuna anha hiwala wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira aljanna firdausi nan ce masaukin su ba su da bukatan canji wurin zama yayi la yabghuna anha hiwala ba su da bukatan canji abinda Allah madaukakin sarki ya alƙawarta musu zai tabbatar musu da shi saboda Allah baya saba alƙawari Abu Sa'id al-Khudri ya faɗa ya ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ya Abu Sa'id ya ce Abu Sa'id man radiya billahi rabba wanda ya yarda da Allah a matsayin ubangiji wa bil islam dina ya yarda da musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin nabiyya ya yarda da Muhammad a matsayin annabi wajabat lahu aljanna aljanna ta wajaba gare shi a lokacin Abu Sa'id yace sai Abu Sa'id yayi mamaki da wannan kalmar kale yace a'addaha alai a'idaha alayya ya rasulullah manzo Allah mai mai tamun inji fa fa'ala manzo Allah ya sake mai mai ta masa waccan kalma thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya faɗa cewa ukhra wata daban yarfa'u Allahu biha al-abd mi'ata daraja fil janna Allah zai daga darajan bawa dai dai dai har guda 100 a aljanna ma baina kulli darajataini tsakanin kowace daraja biyu kama baina samai wal ardi kamar nisan sama da kasa kala sai manzo Allah ce wa ma fi ya rasulullah to wannan daraja kuma ta bi ta wace ce sai manzo Allah ya ce al-mujahid ko ko al-jihad fi sabilillah shine wanda ya jihadi don Allah to anan sai ya zama Allah madaukakin sarki na kwadaitarwa na zaburarwa akan ayyaki na'am wallahu ashaddu basan wa ashaddu tankila man yashfa shafa'atan hasana wanda ya nemi alfarma kyakkyawar alfarma ya kullahu nasibun minha zai zama yana da wani rabo ko kaso a ciki wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan wanda yake nemi alfarma amma mai muni ya kullahu kiflun minha shi ma zai zama yana da wani kaso a ciki abin nufi anan duk abin da ka taimaka aka aiwatar da shi kuma ka tsaya da matakin da zaka iya aka yi wannan abun idan aikin alkhairi ne akwai kasanka a ciki mun fahimta misali mu dauka al'umma ne ke da bukatar masallaci ba su da yadda za su yi samu masallaci sai kuma a hukumance ko kuma a sarautance ko kuma ta hanyar mai kuɗi sai ka bi wata hanya ka fita kai musu dalilin da aka zo aka gina wannan masallacin a nan ba kai ka gina ba amma ka ba da gudunmawa wajen ba da shawara da nemowa zai aikata wannan aikin kai ma za a baka lada to haka nan da wuri ne za a yi wurin batsala wurin aiwatar da ayyukan alfasha sai mutum ya shiga ya fita ya kai gwagwaro ya kai mari ya ba da gudunmawar shi abinda aka aikata a nan ya da sakamako rale irin waɗannan abubuwan ya kamata mutane su rika kiyayewa mutum ya kiyaye dukkanin aikin laifin da in ya aikata baya tsayuwa akan shi zai yaɗu bayan shi yanda alkhairin mutum ke riska shi bayan ya mutu to haka sharroran mutum ka iya riska shi bayan ya mutu mutumin da ya gina masallaci ko ya gina makaranta ko ya gina rijiya duk wasu abubuwan da za su zama abin amfani ne ya yi hubusi ko waƙafi a cikin dukiyar shi zai zama abin na gudana a nan ban ƙasa shi ko ya mutu da shekaru masu nisa amma alkhairan na je masu yanzu misali mu ɗauka alabab misali masallacin juma'a na kofar fada wa ya san tsawon shekarun wannan masallacin Allah kaɗai ya sani idan filin na hukuma ne aka ce an ba da dama a gina wanda suka fara ɗora tubalin ginin farko na ginin wannan masallacin har gobe suna da lada ba za ka ce ba ai an rushe wancan tsohon masallacin wani aka gina yanzu me yasa aka rushe wancan dan za a gina wannan Allah ba zai hana musu ladansu ba kafin masallacin juma'a wannan wancan masallacin na kofar gidan malin sai dan toki shine masallacin juma'a na farko dan wani ya ce da anan ake juma'a shi yasa ma ake ce masa bakin masallaci kusan ya daran ma wannan da wajen shekara 200 kafin a dawo da masallacin nan wurin amma har yanzu masallaci ne a nan wurin sallah ake yi wanda yake mallakar farkon karan farko ya bada izini cewa a yi masallacin kaddara ko da shugaba ne wanda ke mulki a wannan lokacin aka gina masallacin yana da sakamakon lada to kuma sai ka duba daga wancan lokacin zuwa yanzu canji na wurin ya samu babu abu mafi alkhairi a rayuwar dan adam illa ya assasa abinda ko bayan ya mutu alkhairan za su je musu shi yasa magabata Allah ya musu rahama suke da kwazo da himma da hangen nesa duk abin da zai amfanar da su ba sa yi wa kawunan su rowa akwai abokinmu amininmu Allah ya ji ɗin shi ya rasu Allah ya gafarta masa ba wani jin daɗin rayuwar duniya ya ba wallahi ya rayu wata irin rayuwa mai abin tausayi lokacin da yake da rai na san waɗanda suka san shi a nan sun shi in sun san shi sun san mutum ne mabukaci iya bukata amma dai Allah ya sani ma'abucin yawaita karatun alkur'ani ne kuma hafizin alkur'ani ne mutum ne mai kamewa so tari zaka je gidan shi abinda za a cika iske babu ni na san wannan so tari ake kwana a gidan shi ba a ci ba kuma a tashi ba a ci ba wallahi babu abinda za a ci zaka gan shi so tari a cikin gari yana tafiya sannu a hankali in banda wanda ke ɗaiɗaiku sun san sirrin shi ba wanda ke sanin wani hali yake ciki yana zaune a gidan aro da kyar ya samu ya sai wani fuloti nashi a wani wuri inda yake sa ran in Allah ya kaddara can zai koma aka zo ana cigiyar inda za a gina masallaci a taɗi ba a ci a gina ya bada a ɗiba a ci a gida inda yake zaunen yanzu gidan aro ne kuma a bisa yanayi irin nashi babu da zai samu kuɗin da zai gina gidan shi dai mutumin da bai fi karfin abincin da zai ci ba ina yake da kuɗin da zai sai tubali ya gina kuloti amma haka yake rayuwa rayuwa ta nutsuwa da kwanciyar hankali har Allah ya anshi rayuwar shi bai gina gidan nashi ba amma an gina masallaci a wurin to da haka yin alkhairi ne mutum ya gabatar da ayyukan alkhairi a rayuwar shi ya kuma tsarkake niyyar shi gobe alkiyama mutum zai mori abin da ya shuka to haka nan idan mutum ya asasa ayyukan sharri Allah ya ce kullahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah madaukakin sarki mai kiyaye kowane abu ne zai bi shi ɗaya bayan ɗaya sai ya bi digin shi wa idza khuyyitum bi tahiyyatin idan an gaishe ku da gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha idan kun tashi za ku mayar da gaisuwa ku yi da mafi kyawu sama da wannan aurudduha ko kuma ku mayar da kwatankwacin wannan mutum ya zo shi maka assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aƙalla ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah amma kada mutum ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce masa wa alaikum assalam ka ɗaran ma abin da yake nashi ne ko kuma ka maida mar daidai da abin da ya faɗa inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba Allah madaukakin sarki mai hisabi ne akan kowane abu yace Allahu la ilaha illa huwa Allah shi kadai ne ba wanda ya cancanta a kadaita da bauta sai shi la yajma annakum ila yawmil qiyama lalle zai tattara Qur'anin alqiyama la raiba fihi wurin da babu kokanto a ciki wa man asdaqu min Allah haditha wa kake da shi mafi gaskiyar zance a wurin Allah madaukakin sarki babu na'am
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتبروكم فلم يقاتلوكم وألقوا لكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتذروكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا
Allah madaukakin sarki yake faɗa wa mu'minai fi ikhtilafihim fil munafiqina ala qawlayn a bisa sabanin su cikin al'amarin munafikai gida biyu waqtulifa fi sababi zalika akwai sabani dangane da sababin rabuwar su gida biyu Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya masa rahama ya fitar da hadisin Zaid bin Sabit yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kharaja ila uhud manzo sallallahu alaihi wa wasallama ya fita zuwa uhud faraja anasun wa kharaju fanaja faraja anasun kharaju ma'ahu sai wasu mutane wanda suka fita tare da annabi sallallahu alaihi wa wasallam suka dawo baya fakana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallama fihim firqataini da haka sai sahabban manzo Allah suka zama bangare biyu dangane da waɗannan mutanen da suka dawo firqatun taqulu naqtuluhum wasu jama'an na cewa mu yaƙe su wa firqatun taqulu la wasu jama'an suna cewa a'a abin da ya faru lokacin da aka yi yaƙin badar Allah madaukakin sarki ya ba wa manzo Allah da sahabban shi nasara akan kafirai wanda sun kashe mutum 70 manya sun kama mutum 70 manya wanda wannan abin yayi wa Qurayshawa zafi kwarai da gaske manyan mutane wanda kowane ɗaya kama shi a hannu zai zama akwai zafi da radadi a rai musamman abin da ya shafi jarumai a fagen fama wani yau da a ce ka kama shi ka kama shi a hannu to gara a ce gawa shi aka iske domin in an kama shi a fursunan yaƙi Allah kaɗai ya san irin wulaƙanci da zai fuskanta saboda bauta zai zai zama babban mutum ne makima ne a garinsu da zai faɗa hannun abokan gaba hannun makiya to abu ne mai sauƙi wata ran ka same shi inda ake sai da bayi to sai mutum ya gada ya tsaya a matkamu na wulaƙanci irin wannan gara a ce an kashe shi mun fahimta da kyau shi ne abin da ya faru wani lokaci ga wata a wata sarauniya ana ce da ita zabba lokacin da wani sabani ya faru tsakaninta da wani sarki daga cikin sarakuna to sai yake son ya dauki matakin kashe ta dauki matakin kashe ta domin taimar wani illa ne kuma ta san shi mutum ne mai riko aran zai shafanta da haka sai shi da dabara da makida da wani dan uwan shi ana ce da shi kasiyar sai aka yanke mar hanci yankan hanci alama ce ta cewa za a ci zarafin mutum ko kuma an ci zarafin shi da haka sai ya taho da gudu ya kyankyana kofar ta garin wanda ke tsaron kofar ya bude sai yake sha shine wane dan uwan wane ga abinda dan uwan shi ya masa saboda wani sabani da ke tsakaninsu amma abinda ya fahimta sauran sarakuna suna da kusanci da shi duk inda yaje za a yi daukar shi amiga da haka sai yazo shi ko ya san ba sa jin dadi ba sa jituwa da ita ta taimaka ta bashi mafakar siyasa to ta kalle shi hancin shi a yanke take cewa ma jada a kasirun anfa tace a banza kasir bai yanke hancin shi akwai da abin da ke faruwa sai tace amma a aje shi kuma a bashi kulawa a sayar rayuwar shi ido aka yi jiyar shi ya warke ita abinda ranta ya raya mata cewa maki da aka shiryo mata kuma haka din sun hada baki da dan uwan shi yaya za a zo a yi mata leken asiri a fahimci abin da ke masarautarta wanda karshe kuma a kashe ta wannan shine abin da ranta ya raya mata kuma fi'ilan haka abin yake amma da ke an ci alharbu khud'a shi yaki dan zamba ne to haka ya zauna a wannan garin tsawon lokaci har ya zama ya saba da masarautar an saba da shi har ma yakan iya ba da labaran asirin masarautar su can inda ɗauko shi yake ya rika ba da bayanan sirri to wannan abin sai rika yi mata gizo a ranta wannan fa kamar da gaske yake akwai sabani shi dan uwan shi kuma ya iya yiwa ƙarya ne to yau da gobe a babin jarabawa an san shi mutum ne dan kasuwa sai ce da za ta amince sai a bashi dukiya ya kasuwanci ya dauki kayan fatauci daga nan garin ya kai gari kaza daga can ya siyo abin da ake bukata ya kawo sai ta ce a jarraba lokacin da ya fita daman sun riga sun gama shiri da dan uwan shi tsaf kowane kasuwanni da haka cikin sako na karkashin kasa sai aika dan uwan shi ya zo kasuwa kaza da kuma kaya iri kaza da aka dawo sai aiko kuɗi sai aka sayi wannan kayan kuma aka ci riba sai ya sayo kayan da ake bukata a can garin in ya koma sai ya zo da sauran riba a hannu da ya dawo ce mata kaya kaza aka sayar da su na kuma sai wannan aka zaga sauran riba sai ta kasuwancin ya albarka wani lokaci hayo aka sake bashi kaya ya fita bai gushe ba ana bashi kayan kasuwanci yana zuwa yana dawowa har sai da ta aminta cewa abin da ya faɗa gaskiya ne sai zama shi da ita karatun karatu ake tana karanta shi yana karanta ta ita tana son ta tabbatar da al'amarin shi wai gaskiya ne ko akwai yaudara shi ma yana son ya tabbatar da ta gama ta kankancewa da shi ko ku har yanzu akwai sauran shakka a ranta to karshe sai da imani ya tabbatar da cewa ta gama yarda da shi dan har wani sa'in za su hada baki da dan uwan a fafare shi a wani wuri ya gudu da kyar labari ya zo mata cewa an kai masa farmaki amma da kare sha ran nan ya fita da manyan tayuka da kaya ya je ya sayar da wannan kaya maimakon a zubo wasu kayan a ciki kuma sai aka zubo mazaje ta kubba a ciki wanda aikin su ji mulki za su suna ganin lokaci yayi to amma tana da wani sauro irin na hangen nesa wanda zaka samu hatta a nan fada akwai shi dan wannan sauran in ka shiga fada a da duk wanda ya taka wannan sauran duk abin da ke kwakwacin daura ko nesa ne zaka hango shi gabas da yamma kudu da arewa da zaran mutum ya taka duk inda ya duba in ma akwai baki in ma akwai wani abin shakka ko tsoro zaka gani kuma daga nan ana hango kofofin daura ko ina to tana da irin wannan kuma sai Allah ya hore mata karfin gani tana kallon tafiya ta wuni daya tafiyar da mutum zai yi wuni yana yi in ta tsaya za ta iya kallo wannan wurin ba kuma za ta ga alamar mutum ba a za ta ga mutum da ya saka da haka duk yanda za ka yi tafiyar dare ko da akan abin hawa ne kafin ka zo garinta gari ya waye za ta ganka kuma ta dauki mataki akan ka to shi ya san da wannan da haka sai ya zubo mutane a cikin tayukan aka rufe dan ba zai yi a ce ya taho da su aka fa ba za ta gansu to amma tafiyar da raƙumman suke sai ta gane cewa ba kaya ke dauka ba asalin tayukan kaya ake zubawa to amma ran nan aka zuba mutane sai ta ga ɗabi'ar raƙuman tafiya da yake in kaya ne ya sha bamban da tafiyar da yake yanzu wanda suke tare da ita sai take ce musu malil jimali mashiha ruwaida ajandulan yahmilna am hadida am surfanan baridan shadida am rijalu jithamun qu'uda tace malil jimali mashiha ruwaida wai raƙuman nan me yake sa suke tafiya sannu a hankali ajandulan yahmin da am hadida shin suna dauke ne da duwatsu a cikin su ko ko bakin garfe ne tace am surfanan baridan shadida ko kuma irin dutse ne wanda ake fasawa a yi siminti mai sanyi ko shine suke tafiya haka tace amir rijalu jisaman quda kai ko ko dai mazaje ne a ciki wannan shine abin da idan ta hango mata dan haka da tunanin in ta safko ta sai a dauki mataki in yazo karshe kai tsaye sai Allah ya mantar da ita tana saukowa ta kama zarafinta shi kuma yana zuwa dan gida ne za a yi barwa koyi koyi yana buga kofa mai tsaron kofa ya bude ya shigo da rakumma daman kafin su zo ya karanta musu yanda fadar take kuma akwai dan uwan shi a ciki fadar ta kamar rabin kurege take duk ya zana mar hanyoyin in ka wuri kaza akwai firdab akwai rami na karkashin kasa wuri kaza akwai wuri kaza in ta fice mu in za ta bille duk sai da ya masa karatun ta ya fahimci ko ina sannan ka shigo fadar inda aka zo aka sace ta yukan aka kama aka sace mutane ne sai da daren ya fara rufawa kowa sai ya dauko ta kubba shi kuma kasir kai tsaye sai ne ko wannan fadar tana zaune a wani fadanta kawai aka bude labale sai ta ga wannan kafiyar sai ta ga shi amru dan uwan kafiyar da haka sai ta ruga da gudu sai bita duk inda ta shiga zai bita duk inda ta shiga zai bita an ce tana da zobe irin wannan amma akwai guba a jikin shi idan mutum ya mata ba daidai ba da ta raba ta kara mutum zoben a baki in dai abin zoban zai cewa fata abin da shi kenan mutum zai mutu guba ce nan take to ƙarshe da ta ga cewa ya kawo ta wani kaho-kaho yanda ba yanda za a yi ta fita shi ne take ce masu biya di labiya da amrin zan mutu da hannuna ba da hannun amur ba sai ta sanya wannan zoben a baki sai ta tsotsa kafin ya kawo kanta shi kenan da mutu domin kaga a ce tana matsayinta na sarauniya mai ƙarfin mulki irinta a ce ta fada hannun wani sarki ɗaukata zai fita zai daita kuma shirin da aka yi a daidai wannan lokacin ba wanda zai san an ɗauke ta don mutanen sun shigo cikin aminci ne da zaran ya gama ɗaukar ta shi kuma zai kaɗa raƙuman kuma ya sake fita da su sai dai a waye gari sarauniya ba ta nan wurin tana can ta zama baiwa a wani wuri to da rayuwa ta ƙalƙasci gara ta mutu to irin abin da ya faru a badar an kashe mutum saba'in manya-manya ne wanda kowane ɗaya kisan shi akwai damuwa a rai sannan an kama mutum saba'in manya-manya wanda ake har akwai baffan manzon Allah al'abbas yana da cikin wanda aka kama akwai ƴan uwan Ali bin Abi Talib to lokacin da abin da ya faru a Badar ya faru dukiya ta su ta kasuwanci wadda manzo Allah ya so ya tare sai suka ce wannan dukiyar da uwar da ribar a tsare ta ba abin da za a yi da ita baɗi za a kai ramuwar gayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to shine lokacin da suka gama shirya sai labari sa manzo Allah gafa abin da Qurayshawa ke shiryawa to sai manzo Allah ya ba sahabbai shawara me kuke gani su su Ubay ibn Salul suka ba da shawara cewa a'a mu tsaya kar mu fita su riske mu a cikin garin Madina yara sa taimaka mana da mata ma'ana kananan yara da mata sai su hakan soraye a tara musu dutsen a fita jifan su in ko suka san mun yi wannan shirin za su tsaya waje inda suke ko dai tsoro ya kama su su koma cikin kalkasi da kunya ko kuma su shigo mu fatattake su wasu daga cikin musulmi suka ce a wannan rago dubara ce ba a shigo garin ku cikin ƴaƴan ku cikin matan ku gara dai a fita ayi a bayan gari suka ce manzo Allah ya rasulullahi gara mu fita mu tarye su to a lokacin sai manzo Allah ya shiga yayi damara ta yaki wasu daga cikin sahabban annabi sai suke fahimtar cewa kamar manzo Allah bai so muka yi man maganan cewa mu fita a tare su ba suka ce ya rasulullahi in kana ganin mu zauna a Madina zo su iske mu to ai hakan manzo ya ce ai baya yiwa ga wani annabi daga cikin annabawa yayi damarar yaki kuma a ce ya kwance a har sai abinda Allah ya hukunta dan haka a fita to a wannan fitan ne da aka yi sun fita da mutum dubu a shi akwai gungun wa'ancan munafukan kusan mutum ɗari uku shi ne sai da aka bar madina kafin a je uhud sai mutum kusan ɗari uku suka janye suka dawo baya kaga musulmin za su ba daɗi a ransu sun san cewa kafirai suna da yawan da ya wuce nasu su ka su su dubu to a cikin mutum dubu a samu ragowar mutum ɗari uku ai giɓe ne babba to tattaunawa da musulmi ke yi waɗancan da suka koma baya wani mataki ya kamata mu ɗauka a kansu mu yaƙe su don munafukai ne wasu suka ce a'a kar mu yaƙe su shine Allah ke musu maganan fama lakum fil munafiqina fi'atayn me yasa ne ra'ayinku ya rabu gida biyu dangane da al'amarin munafukai anan sai manzo Allah yake cewa innaha tayyiba ubarta madina ce innaha tayyiba wa innaha tanfil khabatha takan kore datti kama ya kama tanfil naru khabatha al-fidda kamar yanda wuta ke kore dattin azurfa idan masu sarrafa azurfa ko karfe suka sanya shi a ziga-zigi suna hurawa yakan yi kumfa sai a tace abin da baya da amfani a watsar sai a ɗauki tatacciyar azurfa sai ce haka madina take duk wani ƙalƙasasshen mutum ba ta barin shi a cinta sai ta fidda shi waje to sai Allah yake cewa fama lakum fil munafiqina fi atayin me yasa ra'ayinku ya kasu gida biyu dangane da al'amarin munafikai wallahu arsakahum Allah madaukakin sarki ne ya mayar da su baya Allah madaukakin sarki ne ya mayar da su akan kuskure bima kasabu saboda abin da suka aiwatar aturiduna an tahdu man adalla Allah kuna nufin ku shiryar da wanda Allah ya batar da shi wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila wanda Allah ya batar ba za ka samu tafarkin da za ka shiryar da shi ba waddu law takfuruna su abinda suka yi guri ina ma ku kafirta kama kafaru kamar yadda suka kafirta fatakununa sawa'a ku zama da ku da su duk daya wajen kin yarda da abin da annabi ya zo da shi fala tattakizu minkum awliya'a kada ku riki wasu waliyai a cikin su ko masoya hatta yuhajiru fi sabilillah har sai idan sun yi hijira don Allah fa in tawallau idan sun juya baya suka ce ba za su yi ba fakhuduhum ku kama su waqtuluhum ku yaƙe su haitu wajadtumuhum duk inda kuka same su wala tattakidu minhum waliyan wala nasira kuma kar ku riki wani majibincin al'amari a cikin su wala nasira ko wani mataimaki wanda zai mara muku baya illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai waɗanda suka fake zuwa ga wasu mutanen da tsakanin ku da su akwai alƙawari na yarjejeniya aw ja'ukum ko kuma sun zo muku hasirat suduruhum an yuqatilukum kirjin su na cin kunci da damuwa ba za su iya yakar ku ba aw yuqatilu qaumahum ko kuma su yaki mutanen su wannan sai ku yi magana ta fahimta da su walau sha Allahu da Allah ya so lasallatakum alaikum da sai Allah ya dora su akan ku falaqatalukum sai su yake ku amma fa in itazalukum idan suka kaurace muku suka janye jiki daga barin ku falam yuqatilukum basu yake ku ba wa alqau ilaikum mustalama suka miƙa kokon neman zaman lafiya da sulhu tsakaninku fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabila anan Allah madaukakin sarki bai sanya muku wani tafarki akan su ba ma'ana ba za ku afka musu da yaƙi ba idan dai ba su yaƙe ku ba kuma sun janye jiki ba sa tare da ku amma suka nemi a yi sulhun zaman lafiya tsakanin ku da su to ku gindaya musu sharuɗa na musulunci satajiduna akharina da sannu za ku samu wasu daban yuriduna an ya'manukum suna nufin su amintar da ku wa ya'manu qaumahum su kuma amintar da mutanensu ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة duk lokacin da aka kiraye su zuwa ga aikata fitna shine kafirci urkisu fiha za su afka ciki sai su ansa wannan gayyar Allah ce fa illam ya'tazilukum idan ba su kaurace muku ba wa yuliqu ilaykum as-salama ba su nemi zaman lafiya da ku ba wa yakuffu aydiyahum ba kuma su kame hannuwansu daga barinku ba fakhuduhum Allah ce ku kama su waqtuluhum ku yake su haisu faqiftumuhum duk inda kuka same su wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina Allah ce waɗannan su ne muka sanya hujja bayyananniya ta ku akan su na'am
wa ma kana lil-mu'minina yaqtulu ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
Allah madaukakin sarki yana faɗa cewa baya dacewa ga mumini ya kashe dan uwan shi mumini ta kowace fuska daga cikin fuskoki wannan kamar yanda ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah jinin mutum musulmi wanda yake shaida cewa ba wanda ya cancanta a kadaita da bauta sai Allah ya shaida cewa ni manzon Allah ne to jinin shi baya halatta illa bi ihda salatin sai da dayan abubuwa guda uku annafsu bin nafsi ko dai in ya kashe ran da Allah ya haramta a kashe ta sai a kashe ta wa sayyibu zani da mutumin da yake ya taba aure katangagge sai yayi zina kuma hujjoji suka tabbata a bayyane a zina shi wannan za a kashe shi sai wa tariku lidinihi al-mufariq lil jama'a wanda ya bar addinin shi ya rabu da jama'a musulmi ya ridda to wannan hukuncin kisa ya kunshi Allah ce wa ma kana lil mu'minin baya yuwa baya dacewa ga mu'mini an yaqtula mu'minan a ce ya kashe mu'mini illa khada sai da kisa na kuskure amma laifi ne mai girman gaske mutum musulmi ya kalli dan uwan shi musulmi ya dake shi ko ya dau makami ya soke shi da niyyar kisa hakan bai dacewa wa man qatala mu'minan khata'an wanda ya kashe mu'mini da kuskure fatahriru raqabatin mu'mina zai yanta bawa ko baiwa mu'mini wannan zai zama haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki wadiyatun musallamatun ila ahlihi zai kuma dauki diya ya badawa ahlin wanda aka kashe illa an yasaddaqu sai dai idan sun ce sun yafi fa in kana min qaumin aduwwil lakum idan wanda aka kashe ya kasance daga cikin mutane ne abokan gaba kuma akwai yaki wa huwa mu'min shi kuma wanda yake san mu'mini ne anan fatahariru raqaba baiwa kawai za ku yanta ba magana a dauki diya a basu fatahariru raqaba wa in kana min qaumin fatahariru raqabatin mu'mina baiwa za a yanta a nan wurin mun fahimta sai aka yi mata kaidi da cewa mu'mina kaga anan ba za a dauki diyya a bawa iyalan shi ba amma wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun idan ya kasance tsakaninku da tsakaninsu akwai yarjejeniya wanda aka kashe wa in kana min qaumin wanda aka kashe in ya kasance a cikin mutanen da bainakum wa bainahum mithaqun akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ku da su nan fadiyatun musallamatun ila ahlihi shi ma za a dauki diyya a miƙa wa iyalin shi illa an yasaddaqu fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqaba sannan kuma za a yanka bawa waɗannan su ne hukunci dangane da mutumin da aka kashe wanda ba musulunci bane akwai adawa tsakanin wanda ya kisan da wanda aka kashe da kuma wanda aka kashe ya zama wato akwai yarjejeniya tsakanin shi da wanda ya kisa an bangarorin guda biyu wannan bangaren musulmi ne sun yi kisa wanda aka kashe bangaren abokan gaba ne amma akwai yarjejeniya tsakaninsu to anan za a ɗauki diyya a miƙa wa iyalin shi wa tahariru raqaba kuma sai a yanta baiwa ita ma ta zama mu'mina dukkan guda ukun kowanne bai wanda za a yanta mu'mina ce Allah ce faman lam yajid wanda bai samu bai wanda zai yanta ba fa siyamu shahrayn mutabi'aini to zai yi azumin wata biyu a jere taubatan min Allah a matsayin tuba ga Allah madaukakin sarki wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani ne kuma gwani mai hikima yace wa man yuslimu mu'minan muta'ammidan kaga wancan batun kisa na kuskure kenan amma wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wanda ya kashe mu'mini da gangan fajaza'uhu jahannam sakamakon shi wutar jahannama khalidan fiha idan ya shiga zai dawwama a ciki wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah yayi fishi akan shi wa la'anahu ya la'ance shi wa a'adda lahu azaban azima Allah yayi matattalin azaba wacce take babba da haka akwai hadari kwarai mutum ya nufaci mutum dan uwan shi musulmi da gangan ya yi niyyar kashe shi mutum bai san girman hadarin kisa ba abubuwa ne guda biyar mutum zai fuskanta kowane ɗaya ba zai iya ba abu na farko Allah ce fa za'uhu jahannam idan ya shiga abu na biyu khalidan fiha zai dawama a ci abu na uku wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya yi fushi da shi abu na hudu wa la'anahu Allah ya la'ance shi abu na biyar wa a'adda lahu azaban azima an yi martatalin azaba ko ce take babba Allah ya kiyaye mu da kiyaye shi Allah ya tsare mu da tsarewar shi ina ga yan uwanan zamu dakata lura da lokaci ya kawo kai da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda ma kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya galgatar da kafici da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana magani shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka yi Allah ya